أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتافن يا قصة الفريدة أو نبيت ذا متاشف وما أحد من أولي الله كلهم يسكن صحبه أعالي جنتي بدون الحساب والإقام سوى أنا ولو عملوا في الذنب كل جريمة فلا تتكل وعمل بهدي محمد وكل ميسر لما في الصحيفة وبشر مهبينا بكل سعادة وخير ولايات قبيل المنية ومن صبنا ولم يتب مات كافرا وويل لمن قد صب جنبي وعترتي in samu kai tuka biyar shehu muhammadu nazif ya ce yana ba da hikaya daga shehu tijjani radiyallahu an shehu tijjani yana cewa wa ma ahadul min auliya illa ba wani mutum guda daga cikin waliyan allah kullihim dukkansu dukkan waliyan da aka yi da kulubai da agawasu da autadu da afradu da mafatihul kunuz ba wani ɗaya daga cikin su yusakinu ashabahu da zai zaunar da sahabbansa bi ma'ana ya shigar da sahabbansa a aliya jannati mafi ɗaukakar aljanna na ita ce jannatul illiyin ko alal illiyin ko jannatul firdausi ya iya shi dai ya samu ya kai kansa ko kuma in ya samu ya shigo da sahabban nasa magana dai ta ƙare ya kawo su aljanna amma bai da ikon ya zaunar da su a aliyar jannati mafi ɗaukakan aljannatun nan can jannatul firdaus bai shi da ikon zaunar da su a aljanna madaukakiya bidunin hisabi wal iqabi ba tare da an yi wa mutanensa hisabi ba ba tare da an musu hukuma ba in sun zo da laifuffuka shehu tijjani ce ba wanda ya isa yayi wannan siwa ana sai ni kadai a cikin dukkan waliyai ni ne nake da iko na zan shigo da sahabbaina bi ma'ana muridaina wanda suke yan ɗariƙa ta ta tijjaniya Allah zai bani wannan kalama da falala da shigo da su aljanna ba sa buƙatar hisabi ba tare da an musu wata uquba an kai su wuta an babbaka su sannan a ciro su a sa su aljanna ba ba wanda ya sai wannan a cikin waliyan Allah kullihim cewa ana sai ni kadai walau amiru ko da sahabbai na bi mana muridai na cijanawa sun aikata kulla jarimatin dukkan wani laifi da ake aikatawa fi zambi a cikin zunubai ai ayu zambin gaira shirki ko ne irin zunubi in dai ba shirka bane in dai sun zo lahira suna musulmai ko mun irin laifin da suka yi to Allah zai bani dama da zan shigar da su aljanna biduni hisabi wal iqabi ko da sun aikata duk wani laifi da ake aikatawa amma fa yace falatar take amma fa karkashin take da jin wannan falala cewa inda kai ba tijani ne a shehu tijani ya maka lamunin shiga aljanna biduni hisabi wal iqabi walau amilta kullu jarimatin to karkashin take karka dogala da wannan ka samu lasisi da zaka je ka dinga keta alfarmar Allah ka dinga aikata sabo Allah yadda ka ga dama ina fata an gani a gefe mai shari'a ce maka fala ta turukul amala kar ka yadda ka bar aikin alheri da zai kai ka aljanna wa ta tamid ala ma sami'ita kar ka dogara akan abin da ka ji na wannan falala fa innahu min al munkari domin shantakewa dan ka ji bayanin falala yana daga munkarin al'amari al khafi wanda yake koyayye al manfi anhu shar'an wanda aka yi hani gare shi ga shari'a. Karkashen take ka dogara da wannan falala da ka ji a cikin ɗarikar tijaniya, wa amal bi hadi Muhammadin, ka yi aiki da shirye wannan ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, ka yi iya ƙoƙarin ka wajen bin sunnar manzan Allah da bin umarnin Allah a cikin Alƙur'ani. Domin ne fa kullum mu ya sanu lima fi sahifati, kowane ɗaya daga cikin mutum da ka gan shi a duniya, mu ya abin sauwaƙewa ne bima fi sahifa ga abin da yake ga abin da yake cikin takaddarsa ta azaliya da aka rubuta kaddararsa a cikin jikin mahaifarsa hadisin nan na ibnu mas'ud إن أحدكم يجمع خلقه في بدن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل, مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح إلى فاتا أنغاني ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد to abin da aka rubuta a cikin jatuman nan tasa fi sayi fata a cikin takardarsa ta kaddara cewa shi matsiyaci ne dan wuta ko kuma mai arziki ne dan aljanna to abin da yake cikin takardar nan muyassarun shi ne abin sauwaƙewa a gare shi a rayuwarsa ta duniya bi ma'ana aikin da yake aikatawa a rayuwarsa ta duniya shine unwani na makomarsa ta lahira in ka ga yana aikata alheri yana bin umarnin Allah yana kiyaye dokokin Allah to alama ne na cewa takaddarsa da aka rubuta masa a cikin jatun masa cewa shi dan aljanna in ka ga kuma rayuwar duniya yana keta alfarma ta ubangiji yana aikata ayyuka na sako bai damu da aikata ayyuka na alkhairi ba to alama ne unwani ne na cewa abin da aka rubuta masa a cikin jatun masa shi matsiyaci ne dan wuta saboda haka abinda kake yi a rayuwar duniya shine unwani ko adireshi na makomarka a lahira shine ma'anar fa kullun ai fa kullu wahidin bi taqdiri mudajin kowanne ɗaya daga cikin mutum da ka ganshi muyassarun abin sawwakewa ne ya ma fi sayifati ga abin da ke cikin takaddarsa da aka rubuta masa a cikin jatumarsa in an rubuta masa shi shaqiyun ne to ba abin da zai masa saukin aikatawa sai ayyukan shakawa sai saban Allah da keta alfarmar Allah duk yanda za ka yi ya bi Allah ba zai taɓa sauƙaƙa gare shi ba domin an sauwaƙe shi ne ga abin da aka rubuta masa a takardarsa in kuma mutum an rubuta shi sa'idi ne tun a takardarsa da aka rubuta masa a cikin jatumarsa to za ka ga an sauwaƙe masa dama na aikata ayyukan alheri wanda da su ne zai samu shiga aljanna duk yanda za ka yi da shi ya saɓa wa Allah ko ya bauɗe wa shari'a ba zai iya ba saboda ba wannan aka sauwake masa ba ina fata an gane to karka ji waccan falala na cewa shehu tijani ya lamun cewa yan ɗariƙarsa ta tijaniya shiga aljanna bidunin hisabi wal iqabi kuma wannan ya sa ka kashanta ke ka dinga keta alfarma kana sabawa Allah wannan fa yana nuna cewa ai ba wai ka zama dan ɗariƙa ba ka mutu kana yi shine aiki keta alfarmar Allah shi zai sa ya kaddara ta cire ka daga cikin zuri na yan tijaniyan sai ya zama ka daina ma ka mutu ba ba tijani ba to kaga aiki ya lalace amma binka da kake yi ga shari'a to shi zai taimaka maka ka dawoma a cikin ɗariƙar har zuwa mutuwar sai ya ce wa bashir muhibbina shehu tijani yana ba da albishir ya ce ka yi bishara ga masoyinmu ko da ba ɗan ɗariƙa ba ne kenan wanda Allah ya arzuta da san Shehu Tijani da soyayya ga janabi na Maulanmu Shehu Tijani to yace kayi bishara ga masoyinmu bi kulli sa'adatin da samun dukkan wata sa'ada ai abadiyya ta har abada in dai sannan yana na a zuciyarsa kuma yana musulmi to ya gamu da sa'adatun abadiyya duniyan wa ukhra yana da arziki na har abada a nan duniya da kuma lahira saboda soyayya kadai ko da shi ba batijani bane wa khairu wilayatin kuma ka masa albishir shi masoyin janaji na shehu tijani da mafi alherin wilaya kubailal maniyati amma a lokacin mutuwarsa kafin mutuwarsa ko da lokacin fitar rai ne to za a nada shi babban waliyi daga cikin waliyan Allah ba zai mutu ba sai yana waliyin Allah ba zai mutu yana gama garin musulmi ami ba zai mutu ne yana cikin alkawasul khawas daga cikin manyan kebantattun bayin Allah kadai saboda soyayyar shehu tijani ko da ba batijani bane to ya kake zato kuma idan batijani ne wanda ya rike dariƙar da gaske tare da soyayya ya zo mutuwa ai shi babu lissafin a wani irin matsayi zai bar duniya wanda yake masoyi kadai yace ka masa bishara da dukkan arziki abadiya duniyan wa ukran wa khairu wilayatin da mafi alherin wilaya ubailal mun yace gabanin mutuwarsa sai ya ce wa man sabbana amma fa duk wanda ya zage mu munkiri kenan wanda shi ba fatijanin bane kuma ba masoyi bane bai tsaya a iyanan ba har ya saki harshe ya faɗi mummunar magana ga janabin shehu tijjani to wannan mai tub kuma bai tuba ba akan wannan zagi da yayi wa janabin shehu tijjani to labudda yace mata kafirin zai mutu yana kafir ko da a yanzu kuna ganin sa musulmi ne yana sallah yana azumi yana zuwa haji to ba a nan tsiyar take ba sai sai ya zo mutuwa za a tuɓe imanin a tuɓe musuluncin ya faɗi kalma ta kafirci kalimatul kufri ya mutu yana kafiri saboda me ya zagi shehu tijjani bai mutu ba har mutuwa ta same shi zagi kadai ina fata an gane da yace walai mutu bai an zalika da tuba ga wannan zagi da yayi ba wa asarra ala zalika ya dawwama akan wannan hatta mata har ya mutu wal iyazu billah to wannan kam yayi asara duniya da lahira mata kafira zai mutu yana kafiri sai ce fa wailun liman kan sabba jambi wa itirati fa wailun tsananin azaba ko wani kududdubi a cikin wutar jahannama wanda ita jahannama ma tana neman tsari a wajen Allah daga zafin wailu irin wannan kududdufi ya tabbata liman kan sabba jambi ga duk wanda ya zagi janabina wa itirati kuma ya zagi jama'ata itira asali ya'ya da jikoki wa itirati ahli baiti kamar da zuwa hadisi in ji manzo Allah amma anan والمراد هنا abin da ake nufi anan kullu man intasaba dukkan wanda ya dangantu ga shehu tijani bi sababin diniyin a dalili na addini mabiyin sa ne dan dariƙar sa ne kaga addini ya hada shi da shi au badani ko kuma sababi na jiki jinin sa ne dan sa ne ko jikan sa ne to duk wanda ya zage shi ya zage dan dariƙa kenan wanda yake dangantuwa ga Shehu Tijjani ta bangaren addini ko ya zagi jinin Shehu Tijjani ƴaƴansa da jikokinsa sharifai to yace fa wailu tsananin azaba ya tabbata liman qad sabba dambi ga wanda ya zagi janabi na wato ya zage ni wa israti ko kuma ya zagi jama'ata wa fi nuskati malik a cikin wata nuska ta ya mutu farida akwai badalin wannan shakarul baji da aka tsaya wailu liman qad sabba dambi wa israti wata nuska ya zo da faya hasaratan lissabi jambi wa itirati a cikin wata nuska kenan kuma kowace ta inganta a wata nuska aka ce faya hasaratan al'adabin tsananin hasara da ta tabbata lissabi jambi ga mai zagin janabi na wa itirati da kuma mai zagin jama'a ta ta janawa ba kalamin hatsari bane zagin bacin jani in ba za ka yi ba ka kame bakinka dama ba ce dole sai ka karbi ɗariƙa ba amma ka iya bakinka game da 'yan ɗariƙu musamman 'yan tijjaniya zagin su kadai bala'i ne da yake jawowa mutum ya mutu babu imani wal iyazu billah Allah ya tsare mu alhamdulillah alhamdulillah